نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna ɗaya ga watan al-muharram ko kuma talatin daidai an gan shi ko? yau aka gan shi ko jiya a kenan na jiya ne a yau tun daga yana ana gani daga nan ma ya san shi sabo mai idan hara ba ya ganin shi ba a ganin shi daga nesa haka kawai kana zanne ka ce ga wadda dama da zo sun ce tun jiya sun gan shi saboda ka yau muna ɗaya ga wata al-muharram amma a hukumance gobe ne ɗaya ga wata ko? to a al'adance kuma yau ne نعم
al-muharram shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1448 jiya mun ce da bakwai yau kuma mun shiga da takwas da muka shiga wannan shekara da takwas lafiya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana karshen ta lafiya Allah ya sa wata rana a nan mu ce yau muna shekara ta dubu ɗaya da tamanin daidai a daidai nan kun ga muna abin kwarai ke nan da shekara talatin da wani abu masu zuwa ko ko Allah ya sa mu ce yau muna shekara ta nawa dubu ɗaya da ɗari biyar daidai Hmm. to tamanin ba saura ishirin ba to mu cike ishirin ɗin mu Allah shi kai mu lafiya To muna ci gaba da yin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin Suratul Anbiya. Suratul Anbiya mun fara da ayoyi guda biyu ko uku a cikin ta ko? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum hum fi ghaflatin muridun. Malamai suna da wato fasara guda biyu game da iqtaraba lin-nasi hisabuhum. a ɗaya daga cikin fasarar guda biyu cewa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce ƙarshen al'ummomi, manzanta kuma shi ne ƙarshen manzanni. Kuma a kan al'umma na bane sallallahu Alaihi wasallam alkiyama za ta tsaiwa, saboda daga mu babu wata al'umma kuma, muni al'umma ta ƙarshe. Wadda haka kenan, hisabi ya yi kusa da mu. in an kwatanta mu da al'ummar da ta gabace mu mu mun hisu kusa da ni da alkiyama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bu'istu ana wasa'atu ka hataini an aiko ni da ni da alkiyama kamar waɗannan ƴan yatsun guda biyu wa qarana baina isbi'aihi manzo Allah ya hada tsakanin ƴan yatsun shi guda biyu as-sababa manuniya wallati taliha da wadda ke bi mata mana waɗannan da manuniya da kuma wannan wadda ke bi mata doguwa musunanta ha? wannan ita ce fassara ta warko fassara ta biyu game da ma'anan iqtaraba lin-nasi hisabuhum cewa abinda ake nufi da wato kusancin hisabi mutuwa duk wanda ya mutu to shikenan alkiyama shi fa ta riga ta tsaya ko mutum ya riga ya fada gidan sakayya akan ayyuka gaba daya mutum ya riga ya ce gidan gaskiya kenan domin ba za ka dawo ba to kamar wannan Allah ta'ala yana sanya ma bayi mamaki daga dukkan wanda hisabin shi yayi kusa amma kuma ya rabkana kuma ya kauda kanshi bai san yaushe ne mutuwa za ta zo mai abke ta zo mai kwatsam ba tana yin zo mai da sahi ko ta zo mai da marice ko ta zo mai da daddare da kuma ga halin mutane gaba ɗaya yadda suke sai wanda kulawa ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala ta riske shi ta cin mashi yayi shiri saboda mutuwa yayi shiri saboda wato abin da ke faruwa bayan mutuwa in ba haka ba yawancin mutane duk sun shagala sun rabkana gaba ɗaya daga abin da yake jiran su ranar kiyama Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya raba mu ya nisantar da mu daga mutanen da suka raukana ya sanya mu cikin masu yawan tunawa to Allah subhanahu wata'ala bayan ya ce lahiyatan qulubuhum sai Allah ya ce wa asrarun najwa alladhina zalamu Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suka yi zalunci sun boye ganawa tsakaninsu suka ce alhaza illa basharun mithlukum suka ce wannan annabin ba kowa bane ba ce mutum ne irin ku afatatuna sihra wa antum tubsirun za ku je ma asiri mutum ne mai asiri mutum ne mai bokanci haka za ku je wurin bokaye alhali kuna gani yana bokanci ma'ana a cikin wannan ƙarshen ayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi abinda kafirai azzalimai suke ganawa da shi akan huska ta taurin kai game da abinda manzo Allah ya zo musu da shi da kuma tinkarar gaskiya da ƙarya ita kuma gaskiya ba a tinkarar ta da ƙarya sai dai a tinkare ta da gaskiya ita kuma guda ɗaya ce saboda ka sai dai ka karɓe ta kawai babu wata gaskiya bayan ita amma da ba da alhaqqi illa dalal babu wani abu wanda ke bayan gaskiya sai bacewa kawai to cewa Allah ya bada labari sun gana da junansu a cikin wannan aya suka yi yarjejeniya a tsakaninsu su faɗi cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma su faɗa cikin shi da kanshi manzala sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne irin ma'ana ku hito ku gaya ma duniya cewa annabin nan fa ko mutunan nan da yake cewa shi annabi ne to mutum ne irin mutum ne kamar ku wani bambanci ke gare shi a kanku me yake bance shi da ku wani abu ke cikin shi wanda ba ku da shi kuma su sun sani ai zaman zala yana da abubuwa da yawa wanda babu su cikin duk mutanen maka gaba daya shi kadai ke da su to amma saboda su kori mutane sa mutane su gudu daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke faɗin wannan magana saboda da wani daya daga cikin ku zai faɗi irin abin da ya faɗa da magana shi ta zamanto irin maganar annabin da yake cewa shi annabi haka suke cewa ba ana ko mutanen maka da kuma wani za ya tashi ya ce shi ma annabi ne shi ma ma'aiki ne to da magana shi ba ta da bambanci da maganan annabi a wurinsu to kuma dami bai taso ya faɗi ba ai inda abin mai sauƙi ne da ya tashi ya faɗi kafin shi babu wani wanda ya taɓa cewa shi annabi ne babu wanda ya taɓa cewa Allah ya aiko shi to amma su suna faɗin irin waɗannan maganganu ne saboda sa mutane su guji manzan Allah su kyamaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna nufin manzan Allah yana so ya nuna fifiko ya nuna bambanci ya nuna falala akan mutane cewa ya fi kowa a tunaninsu ya samu shugabanci saboda haka kamar suna ce ba mutane ne kakkoyi masa da'a kakko yarda da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne ko yarda da cewa lallai shi matsafi ne kuma abin da ya zo da shi ma na abin da yake cewa alkur'ani to yadda da cewa shi ma tsabi ne don haka ku gudu ku bar shi ko kuma ku sa mutane su gudu su bar shi abinda suke cewa kenan Ubangiji ce ma mutane a fata tuna sihra wa antum tubsirun za ku je wurin sihiri za ku je ma asiri za ku je ma rufa ido alali kuma kuna gani alali kuma sun san manzo Allah ne na gaskiya saboda abinda suka gani na alamomi waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda suka nuna gaskiyar manzo Allah alamomin da ba su taɓa ganin waninsu da waɗannan alamomin ba taba ganin wani manzo Allah da su ba sai dai abin da ya kai su ga faɗin wannan abu su kyamaci annabi su kyamaci alqur'ani shine su tababbi ne ba su da arziki matsayata ne ba su da arziki imani zalunci yana su da kuma taurin kai amma ba haka ba sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne sun san abin da yazo da shi gaskiya ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya san duk ganawar da suka yi shi ya sama Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ganawar da suka yi cewa asabun najwa alladhina zalam ala la illa basharun mithlukum Allah ne ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma tunda Allah ya sani ya gaya ma annabi da sanni sanna Allah ta'ala zai masu sakayya akan wannan muguwar magana da suka gaya ma annabi shi yasa Allah ta'ala ya ce qala rabbi ya'lamul qawla ka ce rabbi Allah a wata riwaya riwaya warshi'un rabbi nan kuma ƙala ƙala rabbi ka ce ko kuma ya ce Allah malicina ya alamul ƙaula ya san magana ɓoyayya kuma ya san magana bayyananna ya alamu sirra wa akfa innahu ya alamul jahra wa ma yakhfa Allah subhanahu wa ta'ala ya san sirri kuma ya san abin da ya fi sirri ɓoyuwa ya san abin da ya bayyana kuma Allah ta'ala ya san abin da ya ɓoyu alimul ghaibi wa shahada bisama'i wal ard yace Allah na wanda ya aiko ni ya san maganar da aka ɓoye da wadda aka bayyana a sama ne ko a ƙasa duk inda aka ɓoye magana to Allah ya sani wa ya ɓoye ta ina ya ɓoye ta da shi da wa suka ɓoye duka Allah ya sani cikin duk wasannin duniya gaba daya Allah subhanahu wataala ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم saboda haka idan mutum biyu suka yi ganawa to Allah ya san me suka yi idan uku suka yi ganawa Allah ya san me suka faɗa hudu suka yi biyar suka yi shidda suka yi bakwai takwas tara goma ishirin talatin arba'in hamsin sittin mutum ɗari mutum ɗari biyu ɗari uku mutum dubu mutum miliyan suka ɓoye wani wuri suka yi gana wasu to Allah ta'ala ya san duk tun ba su gana ba ya san in sun gana me za su faɗi kuma da suka gana bai saba ma sanin Allah abin da suka gana da shi sadaka ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah abin ba a yi gaban kowa ba amma Allah ta'ala ya tona musu asiri cewa ga abin da suka yi huwa sami'u Allah subhanahu wataala shine mai yawan ji ga dukkan muryoyi gaba daya yana jin kowace murya murya kowa da komi murya komi ubangiji Allah subhanahu wataala yana jin ta ta mutane ta aljannu ta mala'iku ta tsuntsaye ta dabbobi ta kwari duka Allah subhanahu wataala yana ji Allah ta'ala yana jin muryar kowa da bambance-bambancen harsunanmu. Yawwa. Yanda yake jin ta Bahaushe haka yake jin ta Zabarmi. Haka yake jin ta Buzu ta Bahillaci. Haka yake jin ta Bagurmi. Haka yake jin ta Batube. Ta Barbari. Ta Balarabi, ta Faranshi, ta Ingili. Yaran kowa domin duka yaran gaba daya Allah ya halicce su. haka Allah ya san abin da kowa ke faɗi kuma akan mabambantan bukatunmu yawwa yanzu ni bukata ta kun ga karatu ne da yanzu muna yin shi to Allah na ji na wasu bukatar su hira ce wani yanzu yana ce yana karatun Qur'ani wani yana ce yana salatin Annabi wani yana ce yana zikirin Allah wani yana can yana hira wani yana can yana gulma duka Allah ta'ala yana jin kowa a lokaci daya shine ma'ana as-sami'u mai yawan ji alalimu kuma Allah ta'ala shine mai yawan sani ya san da abin da ke cikin zukata da abin da suke koyi Allah subhanahu wata'ala ya san su da abin da sirrika suka koyi wanda ka ba sirrin bai gaye shi ba to Allah subhanahu wata'ala duka ya san wannan saboda haka Allah ta'ala yana mana hattara da shi ne da kiyaye shi in mun ɓoye ma mutane to ba za mu ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ƙara mana imani Allah ta'ala ce bal qalu adghafu ahlam bal Allah ya ce bari wannan magana qalu kafirai cewa suka yi adghafu ahlam qur'ani yayi yayin mafarki ne iftarahu yayi yayin mafarki ne manzo Allah ya kago ya kirkiro bal huwa sha'ir suka ce kai ba ma yaye yaye bane abin da ya gani cikin mafarki ya bada ba ma shi bane kawai mawaki ne faliyati na bi ayatin saboda haka mu abin da muke so ya zo mana da wata alama katuwa kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aiko mutanen farko da wannan alama ta mu'jiza mu ba ya zo mana da irinta To a wannan aya Allah ta'ala yana faɗin kiran ƙaryan waɗanda suke ƙaryata manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam da irin shaci faɗin da suka yi wa annabi, sallallahu Alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na alƙur'ani mai girma, cewa wato su a tunaninsu sun wautar da manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Sun bada ma annabi sallallahu Alaihi wasallam maganganun banza, maganganu waɗanda suke mabambanta kuma iri-iri. kaga can sun ce sihiri ne yanzu kuma sun ce afghafu ahlam yaya mafarki kaga wani lokaci yanzu nan farkon wannan aya cewa suka yi afghafu ahlam ma'ana suna so su ji annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da mai bacci mai bacci wanda yake yana bacci yana mafarki yana ta surutu yana ta dimumuwa ko ba haka ba akwai mutumin da zai zo yana mafarki ya ta dumumuwa ku kuna nan yana mafarki yana ta dumumuwa can abin da yake gani ne yake faɗi ku kuma nan kuna shi akwai lokacin da mutum zai mafarki salin alin ba wanda ya san yayi shi kadai amma akwai lokacin da zaka mafarki kai ta dumumuwa kai ta kamo wasu sunaye kai ta maganganu ai ta harkoki ai ta dumumuwa ba kanan ka tuka mota ka tahi ka je banki ka kai kudi ka doko ka sai kaya a ƙarshe ma mutum zai tashi mabarkin na zuwa ƙarshe ya hita daga mota ya buga ta sai samu tabarma ya buga sai ya bugi tabarma ya tashi ga ashe kai kwana ne ki to wai sai suka mai da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin irin wanda yake bacci kuma yake ta surutu ana abin da ya faɗa na alkur'ani kawai surutu bai san abin da yake faɗi ba kaga ya kamata su tsaya ga magana guda can sun ce asiri yake nan kuma sun ce yaye yayin mafarki yake surutu ne kawai wani ko lokaci kuma sai su ce ƙarya ce ma ya ƙirƙiro daga wurin shi kamar yadda suka Allah ta'ala ya ce am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun Allah ce ko suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya kago ya kirkiro abin da yake fadi na alqur'ani Allah ya ce a'a waɗannan mutane dai waɗanda suke faɗin haka ga manzo Allah ba su da imani bal yatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqina kace masu in magana ce ya kirkiro to su zo da irinta in su masu gaskiya ne ai sun ce mutum ne dan wansu ko irin su ko ya faɗi irin abin da su ma su faɗi irin nashi ba su iya ba domin shi ba kafuwaye ba Allah ne ya gaya mashi wani lokaci kuma ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne kuma abin da yazo da shi waka ne Qur'ani kuma ba waka bane Allah ya ce ma allamnahu shi'r ba mu koya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma yan dabila kuma waka ba ta dace da shi ba in huwa shi Qur'ani bai kasance komai ba illa zikrun ba ce zikiri ne daukaka ce daraja ce wa ƙur'anin mubin kuma ƙur'ani ne wanda yake bayyana abubuwa filla-filla dalla-dalla sauraka magana ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk wanda yake da karancin sani game da abin da ke aukuwa na yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadi ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani ba mutum zai yanke hukunci yanke hukuncin da babu shakku a cikin shi cewa wannan abin da annabi alaihi salatu wasallam yazo yazo da shi shi yafi komi girma shi yafi duk wata magana girma shi yafi duk wata magana daraja da matsayi kuma mutum zai gane cewa lalle abinda manzo Allah yazo da shi daga wurin Allah cewa wani mutum daga cikin mutane bai iya zuwa da irin abin da manzan Allah ya zo da shi kai da sashe ba kai aya guda da Allah ya ce a zo da aya ɗaya suka gashiya balle sura balle mi balle rabin ƙur'ani da ɗa sura Allah ya ce in ba su kawo sura ba daga ran na Allah ya ce to har abada ba za su iya ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya masu in sun isa su kawo wurare da yawa وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله يا فداك أتكين سورة البقرة الله يتسيق بدا بدا نكا أتكين سورة يونس أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين سكن سورة هود ما الله يتي أم يقولوا نفترح قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون سورك الله تعالى يمس تحديد سورة يمس تحديد سوروري قدا قوما وماك الله سبحانه وتعالى يمس تحديد به لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ce ba za su iya ba Daka babu wanda ya sa ya zo da irin alkur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kalubalance tinkari makiyan Allah waɗanda suke cewa manzon Allah ne girgire shi in suna iyawa to sai su yi tare da cewa a wannan lokaci suna da ƙwarewa suna da wato ƙarfin magana Allah ya ba su iya magana suna da kayan aikin da za su taimaka masu amma saboda ikon Allah ne ba za su iya ba saboda haka ba sami ikon kwaikwayon alkur'ani ba kwata-kwata zo da irin shi kwata-kwata ba sami iko ba kuma su sun san da haka in ba haka ba menene abin da ya tada su tsayi menene abin da ya zaunar da su me yana su bacci me ya rikitar da harshen su wani lokaci su ce boka ne wani lokaci su ce matsahi ne wani lokaci su ce mawaki ne wani lokaci su ce shaci faɗi ne me yasa harshen su yake ta karkarwa yake tsayawa wuri guda ya faɗi magana ɗaya kullum sai ka ji wata magana su ce kaza ne ai saboda rashin gaskiya ne saboda gaskiyar da manzo Allah ya zo da ita babu wani abu da yake yin tinkarar ki babu shi ba a yi shi ko ba za a yi shi ba amma suna faɗin waɗannan maganganu ne yayin da ba su ba da gaskiya da littafin da Allah ya saukar da shi ga manzon Allah ba saboda koran mutane daga manzon Allah da littafin nashi ga dukkan wanda bai san shi ba fa to saboda haka wannan shine mafi girman dalilai da ayoyi waɗanda suke dawwamammu waɗanda suke nuni a bisa ingancin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma wannan ya isa kuma ya warakar kasancewar sun kasa zuwa da irin shi to shi kenan ya isa shi kare ya isa dalili shi kare ya gamsar da mu ya warkar da mu cewa lalle manzon Allah gaskiya ne alqur'ani ma gaskiya ne to duk wanda ya nemi wani dalilin da ba shi ba ko ya bada ra'ayin a kawo mai wata alama daga cikin alamomin da ba wannan ba to jahili ne azzalimi ne shi akwai wata alama da kake nema banda alqur'ani wata alama za ka nema kuma ka ce a zo ma da wata mu'ajiza ga qur'ani nan mu'ajiza to da ka duk wanda ya nemi wani dalili yace a shi ba qur'ani yake so ba a kawo mai wata alama da take nuna gaskiyar manzon Allah wannan mutumin jahili ne da buge ne azzalimi ne bai da adalci kuma yayi kama da waɗancan waɗanda suke masu taurin kan waɗanda suka kiyarda da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san cewa duk duniya ba mai gaskiya kawo manzo Allah amma dai da haka nan suka karyata shi kuma suka nemi cewa ya zo masa da wasu alamomi waɗanda su waɗannan alamomin cutar da su zasu ba abin da ya dace da su shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ga me ya dace da sosai saukan mu manzo Allah Qur'ani shikenan kawai ya ishe shi Saraka da za a saukan musu da wata aya to babu wani amfani cikin ta gare su saboda in gaskiya suke nema to ga ta nan ta bayyana ko ba haka in kana neman gaskiyar manzo Allah akwai gaskiya kaman a ce annabi sallallahu alaihi wasallam kaf garin maka baya da malami kuma gashi yana karatun Qur'ani babu wanda ya karatun Qur'ani Qur'ani bai da malami a garin Makka sai manzo Allah to ina ya koya wa ya koya mashi a wace makaranta a ina ina malaman suke ba ikon Allah ne kawai ikon Allah kuma ba hushe ce sai kallo to saboda haka in dai gaskiya kake nema to ga tanan ta bayyana kad ta bayyana rushdu min al-ghayb shari'a ta bayyana daga bata idan kuma kana neman ka nuna gajiyawa da kasawa ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato tsaye da uzuri ga kanka idan bai zo maka da abin da ka nema gare shi na alamomi ba to ka sani cewa ana iya zo maka da aya a zo maka da alama kuma ka yin imani da ita ko ba haka ba samudawa sun ce mi wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha samudawa mun ba su aya mun ba su taguwa wadda take alama ce da take haskaka musu cewa annabi salih annabin gaskiya ne amma suka yi zalunci suka ki yarda da ita su suka ce a zo masa haka zo masa da taguwa suka kashe taguwai to wai ga ba su ba mutanen makka an aka zo masa da wata alama ki yarda za su da ita yanzu Allah ya ce Qur'ani ya isa kawai ba za zo muku da wata alama ba saboda haka suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam falyatina bi ayatin kama ursila al-awwaluna yazo mana da wata alama kamar yadda aka aiko annaba da manzanni na farko kamar taguwa annabi Saleh kamar sanda annabi Musa kaman shanin annabi Ibrahim a ran jefa shi cikin wuta wuta ba ta toye shi ba ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala sai mai da masu martani yace ma amana qablahum min qaryatin alaknaha aw hum yu'minun Allah ta'ala yace ma amana qablahum min qaryatin alaknaha wata alƙarya da muka halakar da ita gabanin su bata ba da gaskiya ba da alamomin da muka aiko ma annabawanmu da su malakar da su saboda waɗannan alamomi ɗin da suka nema a basu saboda haka ita sunna Allah haka take hukuncin ta cewa duk wanda ya nemi alama daga cikin alamomi kuma wannan alama ta tabbata gare shi bai ba da gaskiya ba to shine Allah ta'ala ya ya kama shi da azaba da gaugawa kawai ko kaka ce a baka in dai kaga wannan alama wai suna faɗin haka ne saboda suna tunanin annabin bai iya zuwa da alama kama ana yi ne da a ƙure shi to sai zo da alamai sai a ce to mun yarda alhamdulillah to dama ba gaskiya ake nema ba ya ƙure ce to ka annabi kana ya ƙure shi Allah ya aiko mutum kuma ka ƙure shi ba za ka iya ba isa abinda suka neman sai Allah ya ba su to kuma kun ce ba kuma a ƙaro wata ba ku da gaskiya yasa Allah ya ce duk mutanen da suka nemi wata alama daga cikin alamomin da suke nuna gaskiya annaba da manzanni in muka ba su wannan alama ba su yarda da ita wa ma manana nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwaluna Allah ya ce babu abin da ya hana mu mu aiko alamomin ikon mu waɗanda suke nuna gaskiyar manzannin mu sai saboda mutanen warko an gwada musu sun karyata daji Allah ya ce abinda yana muke nan kawai to ai ta gwada muku alama ku ce a ba irin wagga ba a ce ga wata ku ce ba irin ta ba a ce su fir'auna annabi Musa alama tara Allah ya bashi amma ba su yi imani ba ba ɗaya ba guda tara kuma kowace ɗaya cikin su ta isa amma suka ki ba da gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ce afahum yu'minun su wadancan ba su gane ba su bada gaskiya ba ku za ku bada gaskiya au za ku bada gaskiya ba Allah ya kiyaye abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara na'am mala
Yeah.
yana tambaya wai sunna ne mutum ya zanki motsa dan yatsin shi manuniya a cikin sallah idan yana tahiya sunna ce nun sunna ce motsa dan yatsa ko dai ka motsa shi sama da kasa ko kuma kudu da arewa abin nan ko kuma ka zanki juya shi ka zanki ran da shi haka ma'ana dai ana so in kayi zaman tahiya ka zanki motsa dan yatsanka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ya ce wala wai na fili a wanga sha biyu da ake yi wai wato raka'in nan guda hudu da ake kayan la'asar suna cikin su koko daban suke
wai na bulbuli da ake goma sha biyu ga yini wa guda hudu da ake gabanin la'asar suna cikin su la'asar ba hudu ake ba biyu ne ake kuma ba ta ciki ta gabanin la'asar ba ta ciki Na'am, amma dai ita ma ah, sunna ce mai zaman kanta in ka za ka samu lada na'am
ya ce wanda ya ce kuma shi dan kasuwa ne yana kasuwanci idan ka bashi farashi in ya gewa ya to yana karawa to abin da ya kara gare shi nashi ne koko dai na kisa ba a kawowa da wai sani ha? samu ne shi gare damu na'am wala
ya ce shi dan kasuwa ne ana bashi farashi domin ya je sai da kaya ya dawo to amma shi yana karawa to shi ce idan ya karawa nashi ne koko dai na na mai mutum da ake bashi tallar kaya ɗan kasuwa ne amma na bashi talla to kuma shi ya je talla da farashin da aka bashi sai ya kara ko wannan karin da ya yi ya halitta naya ne ko ko ba naya ba ne idan mutum ya ce ma ga abin da yake so ka sai domin shi to shi kenan ya yanke ma kenan abin da ka samu sama na kai amma ya baka talla ya ce ga talla nan kaza ake sai da shi bai ba ka damar cewa shi kaza yake so ba to kaga kenan abinda ka samu din nan gaba ɗaya nashi amma in ya baka yancin cewa abinda kaza nake so abinda ya hau sama ba ruwa na ni dai kaza nake so to kaga in ka hauda to abinda ya hau din ya zama naka ba nashi bane na'am
ya ce malai yawan malaki waye malati ne
wai yawan mawarki rishin lafiya ne a mafarki kala-kala ne akwai mafarki wanda yake nuna ci gaba da jin daɗi da imani kaga wannan yawan sha ba rashin lafiya ba ne mafarkin da yake rashin lafiya shine kai ta mafarkin da ya mace kai ta mafarki kana tarawa da ita kuma kana ta yin janaba kaga wannan baka da lafiya ko kai ta mafarki irin na ban tsoro baka da lafiya kai ta mafarki irin na tashin hankali amma dai in ka kwanta za ka ga aljanna in ka juyo nan wurin ka kara ganinta in ka je kayar wallah ka dawo ka ga manzan Allah sai ya ce ba ka da lahiya ko wanda ya kai ka lahiya ha? to sau da haka ya danganta abin da kai mafarki da in kana mafarki irin na tashin hankali na ban tsoro to shine sai a ce ba ka da lafiya bayan dai kana mawarki irin na da ƙarin imani yawa ka zurka da kanan cikin alarmomi kana ta zabka karatu ana tai ana an shi lasifika kana ban gama ba sai na ƙara wanda kai ka lahiya babu wanda kai ka lahiya Allah ya samu dace
wanda ya ce menene hukuncin mutumin da zai babban kuskure lai- wanda laifi ne wajen Allah ko- ya- kuma ya koma ya ce ba zai ƙara ba kuma sai kuma ya sake aikatawa sannan kuma wai akwai kafara idan kuma in ya sake aikatawa idan mutum a yana sabon Allah ya alkawari ba ya ƙara yi kuma ya koma ba ya da wani laifi wurin Allah ka yi laifi kuma ka ce ba za ka ƙara ba dama tsakaninka da Allah ba za ka yi laifi ba dama alkawari ne da kai da Allah idan ka zo duniya ba za ka yi laifi ba sai dai ka yi biyayya kawai haka ne tsakaninka da Allah to a matsayinka na dan adam Allah yana mu'amalanta ka da matsayinka mai rauni ne kai da haka in ka yi za a rubuta ma zunubi in ka tuba a goge ma in ka koya a rubuta ma zunubi in ka tada kuma in ka tuba kuma a goge ma shi kuma in ka tada haka saboda haka dama tsakaninka da Allah subhanahu wataala kowanne yarjejeniya bai kamata ba ka ka abin nan kawai tuba ake yi ba ba cewa kake Allah na yi alga ba ka iya shi Allah cewa ka tuba alkawari da mana Allah yana nan tun baka zo duniya ba tun kana kwayan halitta a bayan babanka annabi adam yarjejeniya ce da kai da Allah cewa ka- ba za ka saurari kowa ba sai Allah dan kakkamance dan ba ka iya tuna wannan yarjejeniyar sai Allah ya aiko annabawa ya aiko manzanni manzanni suka koyar da malamai malamai suka koyar da almajirai almajirai suka zama malamai duk don a rike wannan yarjejeniyar da ke tsakaninka da Allah ne. Faraka ita wancan tana nan tsakaninka da Allah dama kakka irin wannan wane kai ka ce na yi alkawari ba zan ƙara saba ma Allah ba ba ka yawa yau sai dai ka ce Allah na tuba a yafi man sai yafi maka kuma ka ci gaba da da'a ka ci gaba da zama mutunan kirki in ka ya zarbabi ka je ka saba ma Allah kuma sai ka yi nadama kuma ka dawo wurin Allah abin da za ka yi yawa kawai kenan amma alkawari ka faɗe shi da baki akwai matsala na'am ya ce mana ko akwai lai- eh, daidai ne a ajiye gawar krista a eh, gidan gawa na na musulmi
ko ko daidai ne a aje gawan wanda ba musulmi ba kamar kirista a cikin gidan gawan da ake aje gawokin musulmi ajewa ne aka yi ba binne shi aka yi ba wanda ba musulmi ba a binne shi a makabartar musulmi amma ajiya ɗakin ajiya wanda yake na al'umma ne na mutanen gari ne kuma ajiya ce daga baya a zuwa ɗauke wannan babu wani a matsayin shi na ɗan adam babu wani lafiya ce na'am
ya ce mana mutum da ya- mutumin da ya wankan janaba a shar'ance mutum yana iya ko ba- yana iya sallar ita ba tare da ya ya sake wata ba an sake an sake- Ina an sha yadda an ba, sake to.
ta tambaya guda kullum.
yawa sai addu'o'i Masu wasu wasi nake yin da Magana kayan kan jaraba kuma ka yi zo ka sake arwala nan so nawa muna yi. ha so nawa muna faɗin ta me amfanin arwallai ka hito ka sake wata kaga ba amfani ko ba haka ba to sai haka kenan wannan arwallar da kai wurin wankan jaraba ita ce in ba ka ba kakka ma yi ta in ka san ba za ka yi arwalla da ita ba arwallar ka bata kare ba kuma ka sake wata na'am sai mi wannan to ya ce akwai wani latizo da yake nan zama na wurin ya ce bayar da lafiya da kuma saura dai nan bukatu ma wannan wa yake da me wani.
me me yake ci ne sai dan zaura ma
ah ustaz wannan Eh,
bai lahiya eh, bai da- sannan nan ga buk- bin bukata na bukatu daban-daban mai neman lahiya wanga kuma ce yana yawan aiki da bai da yake yana neman a taimake shi da ya bari da sauran so akwai dai waɗanda suke bara addu'o'i akwai dai daga cikin waɗanda ake karatu da sunan baya lahiya yana bara addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran al'umma da suke bara addu'o'i da mabambantan bukatun su Allah ya biya mana gaba ɗaya bukatun mu da mu da su gaba ɗaya Allah ya shahi mana wa yamma ya ba mu abin da muke so a gurin Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci waɗanda suke kula da wannan karatu da ake Allah ka biya su Allah ka saka musu da alkhairi akwai wata application wadda ake ɗora audio na malamai samanta ba ko wani bawan Allah da ya biya kuɗin ɗora karatuttukan malaman Nijar gaba ɗaya duk wani audio a wanda mutum yake bukata na malaman ƙasar Nijar su ma malaman Najeriya suna da shi ba ko wani bawan Allah a nan yake ya ɗauki nauyin wannan ya biya Eh, saboda haka Allah ya saka mai da alkhairi Eh, duk wani wanda yake son ire-iren waɗannan wazuzzuka na audio ba na bidiyo ba to suna nan ana ta dorawa insha Allah don na malamin da kake so an sace don malaman Nijar Allah ya saka mai da alkhairi ya saba dukiyar shi albarka da rayuwar shi da ta iyalan shi Allah ya kare mai sharrin duniya da lahira da ire-iren shi gaba ɗaya duka waɗanda suke kawo gudunmawa da taimako da kokari a cikin addinin musulunci Allah ka san sa Allah ka biya kowa ka shaye ma kowa hawayen shi Allah ka saka ma kowa da gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kira sallah